الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yau muna ranar alhamis yau muna ranar alhamis 28 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da 18 ga watan biyar shekara ta 2023 uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na fiƙihu wato alfiƙihul maliki fiƙihul malikiya daga littafin nazmu muqaddimati bin rushdin wanda muna nan cikin babu nawaqidul wudu babu mai bayani akan ababe da ke wato walwale alwala za mu tashi da malin yake cewa والخلف في التذكار معه الاشتهاء والخلف في المرأة مست فرجها فإن تكن قد ألطفت يا تالي توضأت قل هو لا تبالي والخلف في القبلة إن تجردت اللذة وقصدها وانفردت والخلف في اللمس بغير اللذة والخلف في اللمس بغير اللذة والرفض للوضوء ثم الردة والرفض للوضوء ثم الردة آه تمنا بياني كان abubuwan da suke walwala arwala wanda wannan darasi shida darasi na shida a inda mala ya kasa mana su gida biyu ya ce akwai al'ahadaf a wanda bayaninsu ya gabata a farkon bayani sannan akwai al'asbab akwai al'asbab bambancin su su al'ahadaf suke walwala arwalla a karan kansu amma al'asbab su sabubba ne da za su sa da za su jayo wani abu wanda zai zamo dalilin walwala arwalla to yadda mala ya ce mana guda goma sha takwas ne da malamai ke bayani to ya kawo muna ya ce takwas su aka yi Uh, tara su aka yi ittifaki akan cewa suna walwala alwala tara kuma to a yi saɓani a kansu to cikinsu muke mun tsaya ƙarshen ko kuma inda yake bayani kan saɓanin da malamai suka yi dangane da shafar wato al'aura mutum ya shafi al'aura da cikin tafin hannunsa ko cikin yatsun hannunsa to wannan ya walwale masa alwala haka an ka karɓo daga ɗalibin al'imamu malik da kuma ɗalibin ɗalibinsa wato mai bi masa kenan to za mu ci gaba da bayani akan hawa yau su waɗannan da aka yi saɓani a kansu wanda wasu ce suna walwala arwalla wasu ce ba sa walwalewa wasu ce a'a dole sai an sake arwallah wasu ce musu habbi ne wasu ba su ce ba sai an sake ba to mala ya ce wal khulfu haka saɓani ya tabbata fitti zikari a yayin da mutum ya dinga tunani tunani na sha'awa haka shine ma'ahul ishtiha a tunanin da yake yana tare da sha'awa eh kaga idan in tunani ya zamo babu sha'awa a cikinsa to wannan baya baya da wani tasiri a wajen za a ce alwala ta walwali sai in tunanin yana gwamaye da sha'awa to wasu sun ce da zarar mutum ya alwala sai dinga tunanin matarsa ko wata mace har ya ji daɗi a ransa to alwalarsa ta walwale wasu kuma suka ce a ba ta walwale ba muddin ba wani abu ya fito masa ba walhulfu haka saɓani ya tabbata filmar ati ga macen da masat farjaha ta shafi ita ma gabanta shi ba an samu saɓani wasu ce da ta shafi a gabanta to alwalarta ta walwale wasu kuma suka ce a'a ba ta walwale ba to shi wancan tunani malamai wasu ce inda ya zan tunanin ya yi ƙarfi ta yadda sha'awar ta yi ƙarfi sosai to ko da wani abu bai fito ba to abin da ya fi inganci shine mutum ya je ya sake alwallah amma in tunanin bai yi ƙarfi ba sosai a to wannan babu komai kila ya ɗan bujiro ne kuma bai jima ba a tunanin ya wuce kuma sha'awar ita ma ta wuce amma in sha'awar ta yi ƙarfi sosai to wannan ko da wani abu bai fito masa na mazi to ya je ya sake arola shi ne fi haka ita kuma mace suna kasata a gwargwadon yanayin sha'awa suna cewa akwai alkharija akwai addahila akwai mutawassita alkharija ita ce mai ƙarfin sha'awa ta ita wannan malamai sun ce a in ta shafi al'aurarta to ita arwallata ta walwale saboda yanayin karfin sha'awarta amma wadda to ba ita malam ke magana ba wadda ake saɓani a kanta ita ce addahila wadda ita bata kai waccan ba karfin sha'awa almutawassida ita kuma ita ce tsaka-tsakiya ita ba kharija ba ita ba dahila ba dahila ita ce mara sha'awa sosai to su su biyu su ne an kai saɓani idan sun shafi gabansu shin za su sake Allah ko ba za su sake ba amma ita waccan ta farko alkharija to wannan wajibi ta sake alwala fa in takun qad alfafat amma fa idan har wannan ana magana shafa yawwa to idan ta yi iltafi shine ta shigar da hannunta a cikin al'auran nata gaban nata to ya tali ya kai mai karatu gafata wanda za ka bayar shine ka ce tawabba'at ai kul tawabba'at ka ce to ta sake arwalla yayi wancan sabanin da ya ce wal khulfu fil mar'ati massat farjaha wannan ana magana ne in ta shafi samansa ba tare da wani kyalle ko zani ko wando pant da sauransu amma idan ta riga ta shigar da hannun to wannan ƙauli guda a mazhabin malikiya cewa za ta sake arwalla ƙulhu kuma ka ba da wannan fatawa ka faɗe shi wala to bali kada ka damu da wani abu cewa ko ka yi laifi ko ka ba da fatawa ba daidai ba abu haka ba ne fatawanka daidai yake to wal khulfu fil qiblati in tajarradat allazzatin wa qasdiha wa faradat haka wal khulfu ka'inun sabani ya kasance ya tabbata ko sabitun fil qiblati akan sumbunta wadda ba gabaki ba dan ita sumbunta kamar da muka yi bayani satin da ya gabata in baki ne da baki to wannan tanqudul wudu'a mutlaqan tana walwala arwalla an ji sha'awa ko ba a ji sha'awa ba wannan fil mazhab amma ka sumbanci hannunta ko wani jiki jiki a wani part a jikinta to shine malamai suka ce an samu sabani in tajarradat idan wannan sumbunta din ta kadaitu alladzatin daga barin jin daɗi ya sumbanci hannunta ko goshinta amma bai ji daɗi ba wa qasdiha sannan kuma bai nufin jin daɗin ba to alamai sun ce akwai saɓani shin alwalar talole ko ba talole ba wanfaradat lokacin da dai kawai sumbunta ɗin ta kaɗaitu ne ba jin daɗi ba nufin jin daɗi yawa amma ya sumbankila ya yi ne saboda lishafaka ko wani abu da sauransu amma bai ji daɗi ba kuma bai yi nufin ya ji daɗi ba kenan mafhumin zancen malam idan ya sumbunci hannun nata amma ya niya jin daɗi ko tauralarsa taro wani ko kuma bai niya jin daɗi ba ya sumbunci hannun nata sai ya ji daɗi to shi ba alwallah taro ne zai sake alwallah amma ya sumbunci hannunta ba jin daɗi ba nufin jin daɗi to shi wasu ka ce arwalla ta rawali wasu kuma suka ce a a arwalla ba ta rawali ba saboda me na farko sumbuntar ba ga baki ba ne na biyu ba jin daɗi ta zama munfare da kenan ita kubla ɗin sannan kuma ba bai yi nufin ya ji daɗi ba wal khulfu fil lamsi bi ghairi ladha haka wal khulfu sabani ya tabbata a mazhaba fil lamsi dangane da shafan mace da gairin lazza wanda an kai ba da jin daɗi ba shi ma dai saɓanin kamar irin na sumbunta ne mutum ya shafi mace babu jin daɗi shin zai sake a wallah ko ba zai sake ba ko da ya niyyar jin daɗi to wasu ce ya sake wasu ce ya ba su ya sake ba to shi ma dai mun yi bayanin tafsili na malamai wanda sun kasa shafaɗin gida hudu sai a koma kasin na biyar duka za a ji warrafdu haka watsi da niyya lil wudu wadda an ka kulla ta dan alwala shi ma an yi saɓani kan cewa alwalar ta walwale ko ko ba ta walwale ba idan mutum ya fara alwala misali bai karasa ba sai ce kai sai ya watsi da niyyarsa ta alwala wadda ya kulla a farko lokacin wankin fuska dama na ake kulla niyya to sai walwale wannan niyyar ya roshe ta shine arrabdu ya kakkaɓe zuciyarsa daga ma niyyar arwallar to sun ce arwallar ta walwale sai ya sake dawowa ya jaddada niyya kuma ya dawo baya wasu kuma suka ce a'a babu komi ya ci gaba da arwallarsa amma dai ya sake jaddada niyya walwale niyyar da ya ko kakkaɓe ta da ya da zuciyarsa to ya sake dawowa da ita sai ya ɗora su kuma waɗancan ko ya dawo da niyyar to sai ya sake dawowa kuma baya shi ne bambancin saɓanin nasu wasu kuma suka ce yan a farko ne kamin ma ya fara amma ko kuma bayan ya yi niyyar ko bai riga ya yi nisa ba sai rafdun niyyati to wannan sun ce dole sai ya sake da niyya saboda innamal a'malu bin niyyat to haka kuma idan ya zan sai da ya kammala alwala dab da ya sallah bai sallah ba sai ya rushe niyyarsa ta alwala ya kakaɓe zuciyarsa daga wannan niyyar shi ma wasu sun ce sai ya sake alwala ya sake kulla wata sabuwar niyya sannan kuma ya sake wasu alwala ya sake wata alwala wasu kuma malamai suka ce a'a in ya riga ya kammala alwallarsa to rafdun niyyati la yu'assir dama ibada biyu to su ne walwala niyya cikin su yake da tasiri eh suna cewa ibada ta farko sallah ita sallah a inda ba an kammala ta ba ko mutum ya walwale niyyarsa to sallar ta roshi misali ya yi raka a ɗin ko biyu kamin dai ya gama amma in bayan ya kammala na to kaga wannan ai shirme yake yi ko ba gaba yawo ai tun da riga gaba ya ai an zabi tahsilu ita ma alwala abin da yasa aka yi sabani saboda abin da ya yi alwalar don shi bai riga ya yi shi ba ga gani yawa inda a ce sai da ya salla ya gama ya ce kai ni hawa alwalar nan da na yi da ni sallan nan ni fa na walwale niyyata ya to kaga wannan sai a ce bai san abin da yake yi ba amma in bai riga ya yi sallar ba to wannan walwale niyyat yana tasiri ga alwalar amma ita sallah kaga in ya riga ya yi ta ta riga ta tafi sai dai a tsakiyarta ne ko a cikinta ne kamin ya gama haka azumi shi ma in bai riga ya sha ruwa ba ya ɗo azumi bai riga ya sha ruwa ba sai ya walwale niyyarsa to wannan shi ma malamai sun ce azumin sai a kai bai da azumin wannan yin saboda haka bayan sallah dole sai ya rama shi tunda ai kaga sai da ya kulla niyya ko to waɗanga ibadu guda biyu su ne malamai suka ce rafdun niyyati تؤثر في في افسادهما watsi da niyyar to yana tasiri wajen lalata su as-salatu was amma sauran ibadu duka to su ba haka suke ba akwai sabani wannan babu sabani a malaman mazhaba ita sallah da shi sallah da azumi amma abin da ya shafi alwala aikin haji da sauransu to duk wannan khilafu ne bainal ulama akwai masu ganin cewa ibada ta rushe sai an dawo an sake tajiridin niyya ko kuma akadun niyya sannan a dawo farko akwai kuma masu ganin a'a ya dai sake kawai kulla niyya sai ya ci gaba kenan wacce alwallar ta yi akwai masu ganin kuma a inda gangan ne ya yi to alwallar ta walwale kuma niyyar ma ta rushe amma inda mantuwa ne mantawa na yi wannan babu komai da yana faruwa musamman irin masu rashin lafiya da mantuwa a samu sai gashi ya zo ya zauna yana arwallah ya fara kawai sai sai ya mance da arwallah shi kai in dai lokaci bai tsawo ba sosai musamman yana nan a kujerarsa da ya zauna don yi arwallah ko bagiran da ya zauna to wannan babu komai saboda yawan mantuwa an yi mai rangwani da ya tuna sai ya dawo da niyya sai ya ci gaba to shine wa rabdu lil wudu'i thumma ridda to sa'annan ridda ita ma an yi sabani mutum ne musulmi yayi alwala sai yayi wani abu wanda zai rushe musuluncinsa kamin yayi sallah misali kila a ce a ko ya zagi Allah wal iyazu billah ko ya zagi annabi da cikin annabawan Allah ko ya zagi mala'ika daga cikin mala'iku ko ya zagi littafin Allah ko ya zagi addinin musulunci da duka wannan ridda ne bayan ya yi haka sai aka yi mai wa'azi nan take sai ya sake kalmar shahada ya dawo musulunci to me hukuncin waccan arwallar tashi to shi ne aka ce an samu alkulu wasu ka ce sai ya sake arwallar saboda wannan riddar da ta shigo tsakanin musuluncinsa na farko da na biyu wasu kuma suka ce a tun da ya dawo shi kenan da ba asali musulmi ne walhukumu bi hadhihi sifati zahira to akwai baiti biyu da ake karawa a nan a wasu nusakh akan kawo su wani bugun kuma ba za ka ga babu su da yake bugun kuna ga tsohon bugu ne yana yiwa ko ya riskan muku da su ban sani ba الحكم بهذه الصفات الظاهرة مهما بدت في فعل ذي المباشرة إلا وضوء أعني أهل المعرفة على الذي يأتي بهذه الصفة ودي أوس نسخ بقى سامون وإن وسكم سنة كاوا سو كوسن كاو مكو to akwai nusakh da dama da babu sai zama kenan ƙari ne a wasu a wasan kuma rage ne ya ce wa hakum ka yi hukunci bi hazihi sifatu bi hazihi sifati da waɗannan sifofi da ambatunsa ya gabata a zahira waɗanda an bayyane mahama badat duk sanda suka bayyana fi fi'ili dangane da aiki zil mubashara aiki ma'abuci gabatar da shi wato an riga an gabatar da shi kamar sumbunta ko shafan da ya magana ko shafan al'aura to duk sanda ɗaya daga cikinsu ya bayyana to hukuncin da kaji an faɗa shi ne za ka ba da fatawa a kansa sai ce illa wudu a a'ani a halal ma'arifa alallazi ya ci bi hazihi sifa ko kuma wa hukum kai hukunci bi hazihi sifati da wa'annan sifofi a zahira na bayyane mahama badaddun lokacin da suka bayyana fi fi'ili a cikin aiki zil mubashara aiki ma'abuci gabatar da shi wato an tinkare shi kai tsaye an yi shi to kai hukunci da abin da ka ji an faɗa inda ka ji an ce an yi ittifaki a wallar ta walwale to fata wadda za ka bari ke inda kuma ka ji an ce a akwai saɓani wasu sun ce kaza wasu sun ce sun faɗi aka san haka to abin da za ka faɗa kenan sai ce illa wudu'a sai dai alwallar da a'ani ahalal ma'arifa ina nufin alwallar wato ma'abuta sanin Allah su ne malamai kenan wa'inda su sun yi alwallar su ilmance ko alallazi ya ci bi hazihi sifa akan wannan da ya zo da wannan sifa yana nufin sifofin alwallah da ya faɗa a baya eh to wanda ya arwalla da wannan sifa shi kaga ko yana masani to ba yadda ba a cewa ga wani abu kuma wanda zai roshe arwallar tashi ko kuma ya walwale wannan arwallar tashi saboda asali waɗanga abubuwa kaga bujurowa suke yi shi kan shi fitsari gaye ɗirihi duk waɗannan bujurowa suke yi to in dai ba ɗaya daga cikinsu aka samu ba waɗancan to ba ka da damar da zaka ce arwallon mutum ba ta yi ba eh amma da sharaɗi in ya arwalla irin ta malamai su ne wanda suka yi karatu sun karanta alkur'ani sun karanta hadisai da maganganun malamai sun san yadda aka ce ayi eh sannan kuma shi mai arwallon ya zo da sifa kamar yadda aka tsara eh an samu rukunai an samu wajibai an samu musahabbai da sauransu sannan ba a samu wani wanda zai wani abu wanda zai walwala arwallat ya shigo shi ba to wannan shine alallazi akan wannan da ya ati da ya zo da alwalla bi hazihi sifa da ita wannan sifa da muka yi bayani a baya to waja a fi rabbi hakanan saɓani ya zo fi rabbi akan watsi da niyya alama azkuru akan abin da nake ambato sabanin shine cewa la yanqudul wudu'a walwala niyya baya walwala arwalla to akwai wannan kauli a mazhaba ina wanda suka ce yana walwala arwalla wasu malamai ne wa huwa al-ashhar kuma shine zance wanda ya fi shahara a mazhaba yau rafdun niyyati fil wudu'i la yanqudul wudu' ko la yanquduhu fil ashhar kenan kauli wanda ya ce tana walwalewa to qabilul ashhar ne wa bi khilafi saumi amma fa banda azumi sabanin azumi wa salati da kuma sallah kamar da dai muka yi bayani a gudada su eh yawwa su ka an tabbatar da cewa watsi da niyya yana ne yana lalata su to naƙalan kuma haka an ka naƙalto kaza ja a anin ruwati haka ya zo daga marwaita malamai washakku fil hadasi ya zalfahami haka shi ma shakka akan abin da ya shafi hadasi ya zalfahami ya kai ma'abuci fahimta ya kai ma'abuci fahimta cewa shi ma yana walwala alwallah idan ka yi alwallah bayan ka yi alwallah ba ka yi sallah ba sai sai shakku ya zo maka mai anya ban yi hadasi ba gayaɗi ko fitsari ko rihi eh to wannan kwankwantun ya walwale maka alwallah shi ma yana daga cikin abin da ya zo ba a samu saɓani a kansa ba allahumma sai dai wanda adda rashin lafiyar kasaratul waswas wanda shi kusan kullum al'amari ne wasawasi ne to dama wannan rashin lafiya ne to shi wannan kaga yana da uzuri malamai sun ce ya an ɗora mai duk sanda ya samu shakka zai ya sake a rolla to akwai wanda ga yini yana rolla goma da sallah guda to kaga fiye mashakka eh akwai wahala sosai ko to wal khulfu fihi baina ahli ilmi amma fa shi ma tsakanin wasu malamai ma'abuta ilimi wanda ba malaman mazhaba ba an samu sabani ne ko wasu mazhab da ka gani hashi din ma bai kamata ya wuri laruwan ba suka ce saboda hujjar su al-yaqin la yazalu bi shakk tunda dai kana da yaqinin kayi a rulla to kaga yanzu tunanin kayi hadasi ko kai hadasi ba shi menene shakka suka ce to yaya za a yi shakkun ya roshe wancan yaƙini in dai kana da yaƙinin kayi a rolla amma ba ka da yaƙinin kayi abin da zai walwala a rollan nan to su sai suka ce a rolla kana eh saboda wannan ƙa'ida su kuma malikiya suka ce a an ce a rollarsa ta walwale ne ihtiyaban saboda fita daga shakka ko ba haka ba kaga in an ka ce ya je ya sake arwallatu shi ke na yanzu wani abu da yake ji a zuciyarsa ya yi mu to su dama suna da ƙa'ida ta alihtiyar ƙoƙarin cewa dai duk abin da za ka yi dai ka wanke zuciyarka daga shakka to ita ma ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idodi a mazhaban malikiya da ake amfani da ita amma su su alimamu shafi'i sun yi riko da waccan ka'ida ta aliyakimu la ya zuni bi shak da sai ka kalli ka'idar ta fi karfi sai ka dinga fatawa da ita fayaftadi wudu'ahu ijaba to idan mun ɗauki ƙaunin waɗanda suka ce arwallar ta walwale to zai sake arwallar zai fari alwallarsa ne ijaba a matsayin wajibi kenan wakila an ce a wani ƙaulin la ba wajibi ba ne bal istihbaban yabtali zai faru alwalarsa ne a matsayin musahabi a matsayin musahabi kenan ba a matsayin wajibi ba su wa'annan da aka ce walhulfu fi kaza walhulfu fi kaza walhulfu fi kaza to har wajen cewa din shin ka sake din wajibi ne ko musahabi to shi ka shi sai da an kai sa saboda haka duk mas'alolin da sabani ne kawai saboda babu nasi to dama daga cikin abin da ke sa a samu sabani shine adamun nas rashin dalili fil mas'ala ko kuma a'a rashin fahimtar nasi wani ya fahimce shi da kaza wani ya fahimce shi da kaza wa kharijun ala khilafil ada min as-sabilaini fa'ima fa'ima qalati to wa kharijin abin da yake ya fita ala khilafil ada amma sabanin al'ada mina sabila ne daga hanyoyi guda biyu to shi ma shi yana walwala walwala ko bai walwale ba to shi ma an samu sabani saboda ga al'ada mutum kaga ya ci wuya ya saki fitsari ko zawo to kaga wannan alakhira fil alami kila azaba ya ce ana samun irin haka ne to suna ganin a rollar sarari saboda mai yiwa inda bai samu wannan azaba ba kila ma fitsarin ma ba zai yi kila ma bai majin fitsarin don ga al'ada ana fitsari ne lokacin da aka ji shi to shi bai ji fitsarin ba aka zo wani abu ya faru da shi sai ya fito to sun ce a rolar sananan kawai dai ya wanke kazantar fa'i maƙalati ka kiyaye wannan magana ta tun daga farko har ƙarshe ka salasin rihi to kamar wanda yake da yoyon iska eh akwai salasul baul akwai salasul ra'id akwai salasul rih duk wayannan ana samu su shine yoyon fitsari fitsari ne bai da control haka ma kashi kashinsa bai da control haka ma iskansa tusarsa ba ta da control ko yaushe fito mai take to wannan don rashin lafiya na'am wal bauli a haka abin yake shi ma fitsari yoyon fitsari to fala wudu aminu to wannan ba ba sake a ruwan la'akansa ba wajabcin cewa dole sai ya sake a ruwan tunda kaga lafiya abu da kamata ya je asibiti a duba shi saboda ya an ce ya yi ta sake a ruwan to kaga wani lokaci ana iya samun matsala to a ruwan nawa zai tunda yoyon fitsari yake ya zannu bali ya kai ma abuci ɗabi'u ko halaye na gari ya zan nuboli ana yawa ba'un ɗin bamma bi fathun nun wa bammin ba ya zan nubali ya zan nuboli ya kai ma'abuci ɗabi'u na gari wa yustahabba an so ƙala ba'adul hazaka sashen ma'abuta hazaka suka ce an so shi mai salisul rehi ko mai salisul baul an so gare shi ya dinga sake arwallah illam ya kun fi fi'ilihi mashaqqa amma in sake arwallah nan babu wahala gare shi akwai wahala kuma ba sai ya sake ba shine an ya tawadda a yi arwallah li kulli fardin ga kowace farilla ma'ana duk sanda ya zo zai yi sallah to an so gare shi ya sake arwalla in babu wahala in kuma akwai wahala to shi kenan ya iya yin sallah la'asar da alwalar sallah azhar ya iya sallar isha da alwalar sallar magarib shine ce mina salati daga sallah bil wudu'il mahadi da alwala wadda take tsintsa ba waccan wadda ya yi sannan daga baya samu salasul bauli ko salasul rihi ba kenan asuba ya yi a rolla a zahari ya yi a rolla sawa'un ya yi tsari ko bai yi ba ya ji matsala ko bai ji matsala ba duk sallah ta zo to sun ce in babu mashakka sai ya yi haka saboda akwai ka'ida cewa almashakkatu ta jilibu taisir a musulunci duk sanda aka samu wahala wahalan takan jayu sauki saboda inna dina yusuf addini ma abuce sauki ne wal mustahabatu haka mace mai jinin ciwo ala zal mahayai ita ma tana bisa ga wannan godabi ana hukuncin ta guda da hukuncin salasul bauli salasul bauli salasul rihi da hukuncin su guda ita ma an so li kulli fardin an ta tawadda mai jinin ciwo kowace sallah ta yi alwala sai ce iz malaha anhu iz domin malaha babu abin da ya tabbata gare ta ko anhu daga baran wannan alwallar izan min mani ko min madfa'i kai izan min madfa'i wato ba ta da wani abu wanda zai tunkuɗe mata wannan jini ma'ana lalura ce tun da ciwo ne to kaga tun da ciwo ne sai dai a ta shan magani a jira har lokacin da allah ya ɗauke wannan lalura ne to ita ma shi yasa ba a wajabta mata cewa kowace sallah ta yi aron lawo saboda abin ba daga gare ta bane rashin lafiya ne daga allah waddudu wal hasatu wal basuru la shay'a fihi zahuwal mashhuru to wanda adda rashin lafiyar fitowar tsutsotsi a duburarsa ko a zakarinsa ya yi arwallah sai tsutsa ta fito ga duburarsa ko zakarinsa wal hasatu ko kuma tsakuwa akwai masu wannan rashin lafiya su ma wal basuru da kuma masu ciwon basir na kuraje ga dubura to lashe a fihi babu komai akan wannan shi ba a cewa sai an sake a rollalin tsutsa ta fito ko tsakuwa ta fito ko kuma kurji na basir ya fito a dubura ba a cewa a sake a rolla shi ma za huwal mashhur wannan magana da ita an mashhuriya a mazhaba kenan akwai qabilul mashhur shine wanda suka ce a a shi ma ya sake a rolla to amma dai bata share a mazhaba ba walaysa fi dami bai zamo ba dangane da fitar jini siwa gaslib dubo mutum ne ya arwallah sai jini ya fito mai a dubura da arwallar sanana kawai dai ya wanke jinin da kashe muna yau na arwallar sanana saboda mi ga al'ada aika tsaye ya yi ga al'ada kaga jini ba nan yake fita ba ko da shi yasa suka ce kawai ya wanke jinin sai ya je ya ci gaba da ibadarsa daidai yake da jini ya hito mai ga hannu ko ga baki ko ga hanci an ce sai ya sake a rolla ka gani to shine ya ce kakar hatin kama wanda yake da maruru na ka'ataha da ka fashe wannan maruru li'ajali durri saboda kawai yana cutar da kai ya nema ziza kaya a rollatu sai ka fashe shi domin sai dai a ce ka wanke wannan kazantar a ba a ce sai ka sake a rolla a rollarka kenan tana nan ta wannan abin da ya shafi abubuwan da ke bulala a rolla kenan sai babu gusli babu mai magana akan wanka to insha Allah ta'ala wani sati in muka dawo sai mu dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته